أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصابرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا تتفتك ألا wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka, masallaci na Juma'a na Jokale, domin ɗora tafsirin Alƙur'ani mai girma kamar yadda aka saba a cikin kowane dare na Ramadan, yau ga shi da iko Allah za mu ɗora kamar yadda aka saba, wanda yau mu inu hudu ga wannan wata mai albarka. Hijira ta shugaba halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda yayi daidai da 14 ga wata na uku miladiya Isa dan Maryam 2024 da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci muna cikin suratul a'raf ɗazu tafsirin marece mun tsaya daidai aya ta goma sha uku kan ƙisar babanmu annabi Adam da kuma Iblis Allah'in. Abinda ya gudana na sujada da Allah ya umarni ga mala'iku su yi ga annabi Adam duka mala'iku sun kai wannan sujada in banda Iblis. Allah ya tambaye shi don mi ba kai sujada ba, sa'ilin da an kai ma umarni sai ya nuna shi ya yi annabi adam saboda shi an halitte shi da huta annabi adam an halitte shi da laka to ƙarshen dai al'amarin Allah ya nuna wannan girman kai da kai ba zai dace ba ka zamna cikin aljanna saboda aljanna ba gida ne ba na masu girman kai wannan shine sanadiyar korar shi a cikin aljanna saboda girman kan da ya mu ubangiji shine sai Allah ya ce mai fa kharuj innaka minas sagirina ka fita daga cikin wannan aljanna kai kana daga cikin kaskantattu to Allah ya koro shi daga cikin aljanna kaga yanzu adawa za ta ƙara ƙarfi adawar shi da babanmu annabi adam yanzu ta za ta ƙara ƙarfi saboda ta sanadiyar shi ne aka koro annabi abin nan ta sanadiyar shi ne aka kore abin nan ta sanadiyar annabi adam ne aka kore shi to wannan adawar za ta yi ƙarfi ba za ta takaitu ba ga annabi adam har da ɗiyan annabi adam kamar yadda Allah zai karantar da mu nan gaba to shine gashi Allah ya koro shi daga cikin aljanna to amma ga uzurin shi ga ubangiji yana nema wata alhurma shine yace qala anzirni ila yawmi yub'athun قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم من بين أيديهم خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين
to korar shi take da wuya ana koro shi Ƙala sai ya ce, Ya Ubangiji, an zirni ina so a shaurara mini, a shinkirta mini, ila yau mai yi ba zuwa ga inda za a tayar da bayu. Tunda an kore shi, ya yarda an kore shi, kama yanzu yana so a shinkirta mai, ila yau mai yi ba zuwa ga inda za a tayar da bayu, zuwa alkiyama kenan. Ala, sai Allah ya ce, Innaka minal munzarina, kai kana ciki wanda za a shinkirta ma, kana ciki wanda za a shinkirta ma, amma ba zuwa lokacin da kake so ba zuwa ga lokacin da Allah ya zaba. Saboda shi Iblis ya so a bar shi raye, sai a yi busa wadda kowa za ta shi, kenan shi ya, Iblis ba zai mutu ba. To shi ko alƙawari da Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut dukkanin rai sai ta danta da mutuwa ba wata rai face sai ta danta da mutuwa to hashi zai mutu shi yasa Abdullah da Abbas yace jinkirin da Allah ya mai shine zuwa ga lokacin zayin busa ta farko ko sai ta busa ta farko idan an kai ta ita ce Allah ce fasoyi kamar fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah kowa da kowa zai mutu idan ka wannan busa Allah ce sai wanda ya togiya sai wanda ya so to wanda ya so kin nan malama sun ta bayani akwai hurun in akwai irin tsaron mala'iku bayan ai wannan busa kowa ya mutu yanzu ba wanda sun ka rage sai su to su ma daga baya za a samu malakul mautu duk sai ya karbi rayuwarsu sai ya kasance babu kowa yanzu in ban da shi malakul maut babu kowa sai shi malakul maut sai Allah ya ce ya ɗibi rayuwar kansa da kansa zai zara rayuwarsa sai zan babu kowa yanzu duniyar nan ba wanda an rayu in banda zatin ubangiji ubangiji shi shela ya ce liman al-mulku yau wake da mulki yau babu babu kowa ya mutu tsawon lokacin da Allah ya ga dama yanzu a tashi alkiyama farko wanda Allah zai busa marai shine mala'ika Israfil mala'ika Israfil sai a busa mai rai Allah ya mika mai kaho ya sake busa ta biyu to idan ya wannan busa ta biyu fa idahum qiyamun yanzurun sai sai ga bayu gaba daya sun tsaye gaban ubangiji to ashe wannan shike kore shubha ta masu cewa malakul maut kamar ba zai abin nan afuwa shi wannan iblis kawai ba zai mutu ba wannan kuskure na kuskure ne ana karantar da sabon ɗalibai ɓangaren abin da shahi boko da sarwarsu zai mutu iblis busar da za a yi busa ta farko yana cikin wanda duk zai mutu bai za nufi hafi sore fasa'iƙa man fi samawata wa man fil ard illa man sha Allah to wannan busa shi ma zai mutu to shine shinkirin da Allah ya mai wani wuri ila yawmil waqti ma'lum zuwa ga lokaci wanda Allah ya ayyana lokaci sananne shine busa ta farko sai mutu kala sai Allah ya ce mai afwan kala sai iblis ya ce tunda ya shi ya samu garanti ga Allah na cewa za a jinkirta mishi to ashe yana da alwashi zai yi amfani da wannan dama domin ya biya bukatarsa ga ɗaya annabi Adam. Amma mu sani tare da cewa jinkirin da an kai mai zuwa tsawon wannan lokaci ba alkhairi ba ne gare shi. Akwai wanda idan an kai mai jinkiri alkhairi na gare shi, wanda yake da niyyar kwarai, mai aikata alkhairi, idan an ka jinkirta mai to jinkira alkhairi na gare shi amma wanda yake akan sharri akan lalan manuha to yi mai jinkiri ba alkhairi bane inna ma nu'akhiruhum liyazdadu isman kaga wannan jinkiri domin ya tara laihuka ya tara laihuka shi yasa jinkirin bai da alkhairi to amma shi sai umfani da wannan dama yana ganin bukatar shi ta biya shi yasa alwashin sama ƙara sai ya ce, Fabi ma agwaita ne, ta sanadiyya halakar da ni da an kai, ta sanadiyya taɓar da shi da an kai, Allah ya halakar da shi ya kore shi daga cikin aljanna. To ya ce, La'aƙa udanna lahum, wallahi, zai zam nema ɗayan annabi Adam, sirafiƙal mustaƙim, ya ce, To hayyaka miƙaƙiya, ya ce ma Allah zan zamne musu ita. Kuriba shara'a, Allah ne yake faɗa mu wannan. Allah ne fa yake faɗa mu wannan. Yace fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Saboda halakar da ni da kai to zan zamne musu dukkanin wata hayya ta farki miƙaƙe mai kansu zuwa ga samun rahama ka zan zamne musu wannan. Cikin suratul Isra'i cewa ya ƙara aitaka hazan da zai karramta alayya la'in akhartani ila yawmin qiyamati la'ahtani la'ahtani kanna zurriyatahu illa qalila Allah yake faɗa ma haka ara aitaka ka ganka ubangiji ba wai ka ganka Adam ba ka gane ka ubangiji ka ganka hazan da zai karramta alayya wannan da ka darajanta shi a kaina la'ahtani kan na zuriyatahu wallahi sai na halakar da zuriyar shi illa qalila sai kadan daga cikin su ba wanda kai gare shi shari'a me ya hada mu ubangiji wannan ala sai Allah ya ce sai ya ce summa lahati yannahu sannan zan zakke musu min bayni aidihim ta gaba gare su nan da yace ta gaba gare su ma'ana duk sha'anin su na duniya duk wata mu'amala ta duniya wadda ake so musulmi ku yi mu'amala ta alkhairi wadda shari'a ta karantar da ku yace duk zai zai shige gaba gare su sha'anin duniyan ma ba zai ba shahu muku lahiya ba shine summa la'ati yanahum min bayni aydihim wa min khalfihim haka ma ta baya gare su nan ta baya gare su ma'ana sha'anin su na lahira duk wata hayyar su wadda za ta kansu zuwa ga lahira lahira salim alim to zai zamne wannan zai sake musu ta wannan ya ta sanya mutane gorace-gorace, ya ta ɓata musu ayyuka, ya ce wa ana imanihim, sannan zan zake musu ta dama gare su, ta dama gare su shi ne duk cikin ayyuka alkhairi. Ayyuka alkhairi sai an siffanta su ɓangaren dama, ma'ana duk wasu ayyukan suna alkhairi zai shige gaba, ya ga ya lalata su. wa an shama'ili ma haka ma ta hagu gare su a ta ɓangaren lalakun ayyuka hatta nan zai yi shiga shi ruwa shi tsaki shiga ayyukan da mutum yake aikatawa maimakon shi allamamu sai shi kaba irin zuno hatta cikin lalakun ayyuka sai ya shiga babu da inda zai bar mutane maluma sun ce ta sama ga al'umma kawai abba ya bayani saboda bai isa ya sha makance al'umma da rahama ubangiji ya yi kaɗan amma wannan ɓangarori da ya ce zai zo ya zamne duk cikin lamarinku na duniya shi yasa ana neman kuɗi sai ga mutum yanzu shi kawai ya ki halar ya ki haram kuɗin da su zo damar shi ya ce ya shiga ta gaba gare su sha'anin lahiran ma aikin da za ka yi don ka samu lahira sai ga mutum ya sa son duniya ciki aikin ibada sai ga mutum ya sa kwaɗan duniya ciki to shi ɗaya ya tafi ya shiga tana ya canza mutane niyoyinsu na ƙwarai ya canza niyoyinsu daga lahira su komo zuwa ga duniya sannan ɓangaren damarsu duk cikin ayyukansu ne na alkhairi sai ya shiga Allah kare mu daga sharrin shigan. yace wala tajiduhum aktharuhum shakirin wala tajidu aktharuhum shakirin wallahi da yawan su ba za ka same su suna godiya gare ka kun fahimci wannan yace wallahi da yawan su ba za ka same su suna godiya gare ka kuma haka Allah yace wala yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushriku da yawan bayu haka ne saboda wala qad saddaqa alaihim iblisu zannahu attaba'uhu shi wannan duka magunguna da yake yi ha ya gina su ne akan zato ba kai yaqini bai da yaqini na cewa wagga magana za tashi za ta tabbata amma su ɗayan adam su ne sun ka gaskanta ma shedan sun ka gaskanta ma iblis zaton shi ɗayan adam sun gaskanta ma shedan zato ne saboda shi ya gina abin akan zato sai ko gashi ɗayan adam sun bi hayyar shaidan ka kama sun gaskanta ma shaidan zato shi ne da yi Allah ce fattaba'u sun bi shi illa fariqan min al-mu'minina sai kadan daga cikin mu'mini kuma tare da cewa Allah ya sha jan kunnan mu dangane da lamarin shaidan Allah ya kare mu na'am
qala qurja minha madhuman madhura لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين To duka wannan zancen da yake ta yi, wannan shiri da ya shirya na cewa zai batar da annabi Adam, duka Allah ya shi zancen shi. ƙala sai Allah ce mai dai ukhruj minha fita dai daga cikin aljanna wannan siffa wannan ta shedan kama hatta irin rayuwar duniya yanzu ana ya samu wani in kora ta za a yi daga wani wuri ana cewa ta yi dai shana ta magunguna shana ta yan magunguna ai ni bari a wada muku a ce da mun shi ta yi dai to gama hakan ta aka mishi shi ta wannan magunguna Allah ce fakharuj minha fita dai daga cikin aljanna mazauman kana abin zargi kama a ce mazauman kama a ce mazmuman kana aibatacci abin aibantawa madahura kuma kana korarre daga rahmar ubangiji kuma ka sani laman tabi'aka minhum da dukkanin wani wanda ya fi ka cikin ɗiyan annabi adam ko daga cikin aljannu zuriyarka Allah ce la amla anna jahannama minkum ajma'in zan cika hutar jahannama da ku gaba ɗai tun daga kai ogan har su mabiyanka duk za a cika ku cikin hutar jahannama da haka Allah ci gaba ya ce, ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين To ga Iblis an koro shi daga cikin aljanna. Saboda wani an koro shi ta sanadiyawa annabi Adam. Yanzu ya kake gani. Dala ko duniyance mata mace ta san ga ta sanadiyar wance ce an ka kore ta. Me kake zato? Za ta bar ta lahiya? a sayan tana da tauhidi to balantana iblis ya san saboda annabi adam ne an ka koro shi da Allah yana barin shi kuma balle ƙara da ƙarau yana ji ga abin da ubangiji ya faɗa yanzu da an ka kore shi sai Allah ya juyo zuwa ga annabi adam Allah ya ce wa ya adam kaga kira na girmamawa Allah ya ce wa ya adam kai ko ya kai adam saurara kai shi uskun zamna kai kai ka zamna anta kaga da aka ce uskun zamna sai an kawo kuma cewa tauki da anta kai zamna kai wa zawjuka da kai da matarka kai da matarka ku zamna aljanna ku zamna cikin aljanna kuma fakula kuti min haisu shi'tuma duk inda kuke so ku zagaya ku yawata ku ci ku sha sai dai wala ta karaba hadhihi shajara kar ku kusance wannan itaciya idan kun ku kusance ta fata kuna min zalimina sai ku kasance cikin azzalimai kuma ya ji wani wuri Allah ya yi mai garanti ya yi ma annabi annabi Adam garanti ya ce wa annaka minana Allah ta shu'a fiha wala ta'ara kana da garanti cikin aljanna Allah ta shu'a fiha ba za ka taba shi yiwa ba za ka taba yiwa ba cikin aljanna wala ta'ara kun babu cireci wa annaka la tazma fiha wala tadha babu kishirwa ba za ka kishirwa ba ba za ka nemi wani abin sha ba ka rasa wala tadha kun babu zahi ka zamna ka ci ka sha kai da matarka ashe wannan ya kulli ya zan kulli ga iblis ya ji zahi wannan duka wannan garanti da shi Allah ya yi shi to kuma da yaji magana wadda ta faranta mai rai da yaji Allah ya ce wala taqraba hadhihi shajara sai kake da yanzu ya samu hayya eh wala taqraba hadhihi shajara karka kusanci wannan itaciya fata kuna min azzalimina sai ku kasance daga cikin azzalimai to ashe iblis ya ce wannan sai ya ce to yanzu ya samu kafa ai eh shi sa Allah ya ce فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أولي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين To Iblis yana jin wannan Allah ya ce fa waswasa lahum ash-shaytan sai shaytan ya jefar da waswasi ga annabi Adam da matarsa ana ya jefa musu wasu wasi ya ne mutum yake zuwa ya jefa ma wasu wasi ko ya ne shi da yake jefa ma wasu wasi kamar misali kana zamne sai wani ya zo ma da wani labari yanzu ya baka labarin sai ta shi sai wannan abu ya ta kai kawo cikin rayuwarka to kaga yanzu ya ta ya barka da wasu wasi mun fahimta kaki ya zaka da malaha lokaci babu wannan tunani cikin rayuwarka amma yanzu da zaka ka maka hira misali ce ma wane wane ya zaka wurinka ce eh ya zaka ya zaka mm akwai matsala ya zaka ya zaka amma abinci ya kame na ci ya kama ka abinci ka ci akwai matsala sai ya tsaye ba da hayya ya tsaye ya tsaye shi na Allah yanzu bai barka cikin wasu wasi ba sai ta ce to yana shi gare to ba na rasa haka kaga yanzu ya shewa maka mi ya shewa masu wasu wasi to haka ne iblis ya zaka yi musu ya zo musu da wata magana sai ta he shi to zai da ya jewa musu wannan magana ta he a tsaye to shine ya bar su da wasu wasi da shine Allah ya ce ba wasu wasu lahu mashaitan sai shi da ya jeho wasu wasu cikin rayukansu Allah ya ce ba dan komi ba liyubdiya lahuma domin ya bayyana gare su ya bayyana musu ma wuriya abinda Allah ya sitirci nasu abinda Allah ya koye nasu anhuma abinda Allah ya koye akan su min sau'atihim na cirecin su wannan waswasi da jiha musu domin ya bayyana musu ya bayyana musu abinda Allah ya koye na cirecin su saboda cikin aljanna da suke Allah ya ce babu cireci ta tarar su to yanzu ku wannan cirecin nasu da Allah ya sitirce su ya sitirce so yake ya bayyana da shi shi yasa zo musu da wannan waswasi wa qala da abin da yace musu kaga Allah da rahama tai waswasin ne Allah zai bayyana muna magana da ya faɗa musu fa abi ya zo waswasin to shine gashi Allah zai bayyana muna waƙala ga abin da ya ce musu, ma na ha kuma rabu kuma an hazihin shajara, Ubangijinku bai hane ku akan wannan cin itaciya akan komi ba, mana ba don komi ba ne ya hane ku akan cin wannan itaciya, illa an ta kuna malakai ne, face don ku kasance mala'iku biyu, domin kar ku kasance mala'iku guda biyu, shi ne malakai ne, akwai kuma kira da malikai ne, ya ce malikai ne ma'ana masu mulki guda biyu shi yasa yace mai wani wuri hal adulluka ala shajarati al-khuldi wa mulkin la yabada saboda akwai kira'an malakai ne ma'ana masu sarauta biyu amma malakai ne mala'iku guda biyu to ba dan komai bane ubangiji hana muku ci wannan itatiya face wai dan da ku kasance malakai ne dan da ku kasance mala'iku biyu ko ko malikai ne dan da ku kasance masu mulki biyu fatakuna min al-khalidina kuma domin kar ku kasance cikin masu dawama aw takuna min al-khalid ko ko dan da ku kasance ne cikin masu dawama to kun ga wannan in mun doka malikai ne ya hana muku ce wannan itaciya ne domin kar ku kasance masu mulki biyu ko ko domin kar ku kasance cikin masu dawwama da Allah cikin su wane abu da Adam akwai so babu abin da Adam bai so da Adam yana son mulki ko ba haka ba kuma yana so ya dawwama cikin ni'ima to shi sa sai suma musu da wannan kuma ya ce musu wa mulkin la ya bala mulkin da baya karewa mulkin da bai kai ƙarshe to ce shi yasa ubangiji hana muku ci wannan itace to sai ci gaba yace musu wa qatalahuma inni lakuma laminan nafihin to domin ya ƙara jawo hankalinsu har rantsuwa sai da ya musu har rantsuwa sai da ya musu shine Allah ya ce wa qasamahuma ya rantse musu da Allah ya musu rantsuwa duk wasu kalmomi duk wasu harufa na rantsuwa sai da amfani da su domin da ya ga ya jawo hankulansu ya ce inni lakum malamin annasihina yace ina muku rantsuwa ga Allah wallahi tallahi billahi wannan abu da kun ga ina faɗa muku gyaran sha'aninku ne abin da ke gyaran ku ne ni na so ku ne da alkhairi sha sai musu daɗin baki abula da abu sai ce wannan shine ruɗin da yi musu rantsuwar da yi saboda shi annabi adam bai taɓa zattan yau akwai mai rantsuwa ga Allah akan ƙarya kaga wannan daɗin baki da ta musu sai ya mantar da su da cewa Allah ya musu sharaɗin cewa kar su kusanci wannan itace saboda wasu wasi saboda magungunan da ta kai kawo kansu shi yasa gaba Allah ma yace فدلهما بغرور فلما ذاقوا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين to wannan rantsuwa da ya musu ya sai musu daɗin baki yana jawo hankulan su shine Allah ya ce fadallahuma kamar ka ce fahada'ahuma sai yaudare su ya ha'ince su bi gurur da rudi irin nashi gurur kin shine rantsuwar ma'ana sai ya ha'ince su ya yaudare su da rantsuwar tan da ya musu wannan rantsuwar ita ce ta shi hankalinsu sai sun ka kai da cin itaciyar Allah ya ce falamma zaƙa daga su biyu lokacin da sun lokacin da sun ka ɗanɗane a shajarata wannan itaciya wallahi ɗanɗana take da wuya sa ta gaba gabakunan suke da wuya Allah ya ce badat lahuma sau'atuhuma sai tsirancin su gaba ɗaya bayyana ashe tufafi tufafi da sun ka tsaya ga jikinsu saboda da'a ga ubangijin su ne suna samun wa ubangiji tufafin da sun ka korayi ga su zir ba mai ko tufafi da Allah irin wannan abu na kai tsaye mutum sai ya samu kai ne zir da Allah in zai tashi gana zai lillikewa rudu ya mutu yake yi to shi yasa baban mu annabi adam wannan tufafi suna faduwa daga jikinsu Allah ya ce wa tafiqa kaga wa shar'a sai suka kutsa suna gaugawa yaksifana alaihima wa suna cirowa alaihima akan su suna cirowa min sawatihima min warqil janna ko suna ciruwa daga gayyan aljanna wa domin su su tace al'aurus ka sai irin wannan rudi abin nan rudani iya zuwa mutum duk abin da aka baga mutum ya yi ruhewa yayin da sun rude wanda gayyan itace suke so su ciro su ruhe al'aurus to kuma na Allah ce wa tafiqa da yace wa tafiqa ai wa shar'a kan kenan ma bid'a itace ne suke yi shi yasa akwai kissa da ta zo da sun ta zuwa ga ice ice sai ya gusa ba ya tsayawa saboda sun saba mu shi dama abin da shi da yake so ne dama ya bayyana da al'awar su kuma ga ta bayyana Allah shi dan maki ne to shine Allah ya ce yakhsifani alaihima min warqil janna suna gaugawa su dibo akan su ma'ana su dibo gayyan itacen da za su rihe al'aurarsu suna cikin wannan hali suna ta neman abin da za su rihe al'aurarsu wa na dahuma rabbuhuma kai tsaye ubangijin sai kiraye su gaba da a ƙara rudewa kenan Allah ya kiraye su ya ce alam a ƙulla kuma ko alam an hakuma shin ban hane ku ba kai annabi adam kai da matakka matar ga shin ba hane ku ba an tai ku mashajara akan ci wannan itaciya ba hane ku ba wa aqulla kuma shin kuma ban faɗa gare ku na cewa inna shaytana shin ban faɗa gare ku na cewa shaydan da kuke gani lakuma akan ku kai da matarka aduwun bi maki ne mai bayyana kiyaya gare ku na faɗa gare ku na faɗa cewa shaidan gare ku maki ne na faɗa ko ban faɗi ba dole su ba da amsa shi yasa ma sai sun kace قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
to kun ga wannan shine siffan mutanen kirki mutunan kirki da yanda ya gano abin da ya aikata kuskure ne sabon ubangiji ne kai tsaye ke tuba ga ubangiji bai tsayawa tawili bai tsaya kewaye-kewaye da ya gano abin kuskure ne Allah ta tsaye ke tuba ga ubangiji riwa annabi Musa alaihi salam daga raban hada daga raban hada raban hada alkhair na ga mutanen da rikici alkhair na shiga tsakanin su wajen raban hada sai sanadiyan mutuwa ɗaya gare su kai tsaye ce rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfar lahu kai tsaye kadiba annabi nuhu shekul anbiya Allah ya alƙawari zai tsiratar da shi da iyalinsa sai doka iyalinsa kenan ɗiyansa shi ko ahalin shi da Allah ya ce mana duk wanda sun ka imani da shi cikin iyalinsa ma ya ko wanda sun ka imani duka su ne ahali ne yanzu ga shi ɗan shi kan'an sai Allah ya halakar da shi yanzu ga shi suna ka korafi ga ubangiji ya ce ya ubangiji ka mini alƙawari cewa za ka tsirata da ni da iyalina inna ibni min ahli ana yana cikin iyalina amma ga shi ya halaka wa inna wa'adaka alhaqa karshe dai Allah ce mai innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayr salih wala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min aljahilin kaga bai tsaya jahiya ba yace rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين kaga da ka gano abin da Allah baya so ne ka gano ko so ne nemi gafar ubangiji kaga bai sayin tawili ba ni ubangiji ai bai zato na yi zaton ka kai tsaye Allah yana ce mai babu cikin iyalinka saboda ba aikin kwarai yake yi ba ina ji ma tsoro kar kasance ciki wanda ba san hikimar ubangiji ba yace ubangiji ina neman tsarin ka kar yi maka tambaya ta ƙetar iyaka kar yi tambaya da abin da ban da ilimi a kai yanni ya koma neman gafar ubangiji tun shi na zo annabi adam shi ma allah yana kiran su ba hane ka akan wannan cin itaciya ba ban faɗa gare ku shaidan gare ku makiyina ba kaga bai tsaya tawili bai ce mai ya ubangiji wallahi rantsuwa ce ta muna kaza kaza kai tsaye kala shi da matarsa sun ka ce rabbana ya ubangijinmu zalamna anfusana mun zalunci kawunan kai tsaye sun ce ya ubangiji mun zalunci kawunan wa in la ko abinda wa in lam taghfir lana ha idan baka gafarta muna ba wa tarhamna ha idan baka shi kanmu ba lanakunanna minal khasirin zamu kasance cikin hasararru ta kai tsaye suka nemi gafar ubangiji to haka ne ake so da mutum ka gano abinda ka aikata ba daidai bane ka ru'i gafar ubangiji da ka gano dan uwanka da kake zaune tare da shi ka mai ba daidai ba ka nemi shi yahi maka Allah shine sifan mutanen kirki amma dan uwanka shi ma kai ma dan uwanka ba daidai ba a hada ma kuma kai kan ka gano ba daidai bane wai ka nemi shi yahi ma haƙƙin shi ne amma sai shi da nuna ma kai ai da da ka zo ka ce shi yahi ma ka ba da kafa da ka zo ka ce yahi ma ka ba shi kafa da ka yi ta mutun shi in sha san da shi yahi to wannan ko shedan ne na aljani ya saya ma wannan waswasi da makinka ne to in shedan na na mutu ya saya ma wannan ba mai son ka bane ba masoyin ka bane mai kaunar ka shine iya gano kuskuren da kai yana yi ma nasiha ka gyarawa ne Allah ya sa mu gane to sai Allah ya ce musu قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو Mm.
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
Kala sai Allah ya faɗa ga annabi Adam ya ce in hibitu to ku sabka. Allah ya gafarta mishi, fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Ya yi talakin kalmomi daga Ubangiji shi ya faɗi su kuma Ubangiji ya gafarta mai. To can da Allah ya ce fataba alaihi ma'ana su da matar shi ake da shi. Kamar wannan ayan da ta yi bayani. Su bi sun ka ci itaciya kuma su bi Allah ya hima. to su kuma su bi ne Allah ya ce ihbiqu maluma sun ce an ba su jam'i ne saboda takriman lahuma domin darajantawa gare su wasu sun ce a wannan kuma domin kaddara hatta abinda za su samu na zuriya saboda inda shaidan inda iblis bai sanade ya hito wasu ba da kaga cikin aljanna ne yaki da yanzu duk muna cikin aljanna eh duk muna cikin aljanna shi yasa ai kuna ganin alkiyama alkiyama idan bayu sun ka sai zuwa ga annabi adam ya kai babanmu ka roƙa mana gafarar ubangiji ai ma kowa hisabi kowa ya san matsayinsa dan ga bayu an zo da su gab da aljanna ne ka roƙa mana ubangiji a bude mu shiga aljanna sai ce a akwai wanda ya sanadi ya fitar da ku daga aljanna nan ba ce baban ku ni na ni sanadi ya fito ku daga aljanna to kuma yanzu ya zan nema a bude ta to kaga hatta ini na alkiyama zai tabbatar da wannan ko ba haka ba zai tabbatar da cewa shine sanadi ya fito ku aljanna da haka ku tai wajen wani na kaga dai muhallin shahid da Allah ya ce ashe ihbitu minha duka ana kaddara hatta abinda zai samu na zuriya shi yasa an ka ba su jam'i Allah ya ce in hibitu ku sabka ku sabka daga cikin aljanna ku sabka Allah ya ce ba'dukum li ba'din adu sashen ku da sashe Allah ya ce makiya ne walakum fil ard nan da an ce sashen ku da sashe makiya ne ma'ana kai annabi adam da zuriyarka kai iblis da zuriyatai za su kasance makiya wa juna za su ta ƙiyayya za ka samu iblis yana turo runduna ta zuwa ga ɗaya annabi adam ya gabatar da su kuma na hatta faɗi wannan aya ƙiyayya za ta shahi su ɗaya annabi adam wasu wasu hatta su shaidannu wasu wasu sai ka samu ƙiyawa sai ka samu ƙiyayya sai ka samu adawa shi za kake ganin cikin mutane ɗayan annabi adam sai ka sashi suna ƙiyayya wa juna to hata bangaren shedanu hakan ne su saboda sashen kowa sashen Allah ce makiya ne Allah ya ce walakum fil ardi mustaqarrun kuma kuna da a cikin ƙasa mustaqarrun matabbata inda za ku zauna ku rayu ku yi gine-ginen ku ku rayu wa mata'un ilahi da kuma jin daɗi zuwa ga wani lokaci ma'ana ku ci gaba da rayuwa da jin daɗi zuwa ga lokacin da Allah ya ɗiba wa kowananku na mutuwa shi ne ilahi zuwa ga lokacin da Allah ya ɗiba mutane na mutuwa saboda kowane da lokacin da Allah ya ɗiba mishi sai ya ci gaba ya ce قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ƙala Allah ya ce fiha a cikin ƙasan nan ta hayauna za ku rayu wa fiha ta mutu kuma idan kun mutu a cikin ƙasar za a sayya ku wa minha tukhrajun daga dai cikin ƙasar nan za a fitar da ku kamar can da Allah ya ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra duk dai ma'ana guda ce shi yasa kun ga Allah ya kaddari wannan abu da ya faru na tsakanin annabi Adam da Iblis abin da ya faru domin kuma Allah ya ƙara tabbatar da abin da ya kaddara na cewa inni jahilun fil ardi khalifa na cewa zai sanya khalifa a cikin ƙasa kuma wannan haro shi zai ƙara tabbatar da mu cikin wannan kissa zai ƙara karantar da mu ɗan adam yadda ka ga babanmu annabi adam wannan abu ya faru gare shi to haka ne ɗaya annabi adam sai mu sai duniyan nan ta nade ana samun su da wannan ɗabi'o'i kamar ɗan adam yana da buƙatar ya ga bakon abu shi yasa maluma suke siffanta yanzu da za a aje ma mutum kwanonin kala abinci kala kala wanda shi kai ne ya san bai iya ce su musamman yanzu irin wannan lokaci na azumi za ka buɗin baki wani wuri an ka zo da kai kana matsayin bako sai an kawo maka kwanoni a satkin ne daban-daban duk a buɗe masu duk kala abinci hawan da ba ka taɓa gani ba duk gashi a ashe maka sai a ce amma bako ban da wannan kwano da Allah karka wanga ba naka ba ne wannan babu da banka ci kajiya daga ce ba matsala ba matsala to mutane in zaɗo suna yin kwana sai ka ce wadda zama mina na cikin ƙarshen ta sai ka ɗan buɗa ko shi abin gada an ka ce dan mu ci mina na ciki ƙarshen ta sai ka mutu ya ɗan babbaka saboda ganin kwam kun ga ɗan adam gane shi na an gano ganin kwam ko eh shi yasa ake ce ma ake ce ɗan adam ganin kwam ai musan garin kwamko shi kwamkin gawa tun da yadda ya shiga lo bai taba komowa duniya shi sai ga shi an ce ma wane karkai garin kwam to kiya kanka dan shi kwam an ce ana ta biya da mutane duk an kace da mutum ba a komowa da shi kai shi kwamai ga zama ce kai ni wanga al'amari hina zo in gano wai su mutanen ga ina na ta da su kai shi hina zo ya gano da hukumar yadda ya bai komo ba shi ma ya gaba da shi da shi yasa bahaushe ka cewa ganin kwam shi da adam haka ne ganin kwam gare ganin kwam karshen ta abin gare an ce kar ka bude shi ba amma ke wata bam ce ka buda maka la sawaka Allah ka sa mu gane na'am
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم والرجال ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون don sai Allah ya komo zuwa ga diya annabi Adam gaba ɗai. Allah ya ce, Ya bani Adam, ya ku diya annabi Adam, Ada an zalla alaikum libasan, tabbas haƙiƙa mun sabkar a kanku, mun sabkar da tufafi a kanku. Mun sabkar da tufafi a kanku. Ku fahimci wannan aya kuma da wannan kalma da Allah ya amfani da ita. Ya ce, Kada an zalla alaikum libasan, mun sabkar da tufafi a kanku. mana ana ruwan tufafi ba a ruwan tufafi ko ba haka kamar can da ya ce abin nan wa an zala lakum min al'an'ami samaniya ta azuwaj kaga ce wa an zala lakum min al'an'ami kuma mun saukan muku daga dabbobin ni'ima nau'i takwas wanda mun kai bayani jiya Allah an taba ruwan dabbobi a ce ga ruwa ana irin da kankara ke hwado a ce ga dabbobi suna hwadowa daga sama yanzu ka kinga ce qur'ani kan rika ya muce to Allah ya ce yayi mana ruwan tufafi kuma gashi ya yi mana ruwan dabbobi to ka za ka wasara dole sai ka bi tafsirai sai a karanta da kai abinda Allah yake nihi an sabkar da tufafi gare ku shine dai inda ka sa ana sabkar da ruwa tsiro ya hito abinci ya hito to cikin abincin nan ne ake samun kada har a samu abin da kuke yin tufafi ta sanadiyar ruwan nan ne ta sanadiyar kada ne ta sanadiyar itacen nan ne haka ma da Allah ya sabka muku dabbobi na ni'ima shi ma misali guda ne ba dan da ruwa suke sabkowa ba daga sama tsiro ya hito dabbobi su ci da ba a samu su ta ayyawa sai an sabkar da ruwa da sun ci sun sha su koshi su ji daɗin barbarar juna su a samu ta aihuwa to abinda Allah yake yi kenan kenan sabkar da ruwa ne yake ri da tsiro in ba wai a yi ruwan tufafi ba ko kuma ruwan dabbobi to shi ne Allah ya ce kada an zanna alaikum libasan mun saukar da tufafi gare ku yuwari sau'atikum domin su sitirce tsirecin ku Allah ya ce warishan da kuma kayan kawa kaga duka daga cikin tsiro ake samun kayan kawa daban-daban tare da cewa an ka ce rish hatta gashin nan na tsuntsaye irin masu kyawun nan irin su ɗawusu da sarwasu irin su gashin dabbobi wanda ake ado da su duka ana kiran shi rish kaga ne duka wannan ne sanadiyar ruwan sama ne da ciro yake hitowa Allah ya ce wa libasu taqwa zalika khairun amma tufafi na jin tsoron Allah shine sun kai alkhairi ma'ana duk yadda mutum suka tufafi in dai zuciya ta lalace to bai da tufafin alkhairi tufafin alkhairi shine zuciya ta zanta kwarai eh zuciyar mutum ta zan kwarai kamar da sun ce wa khairu libasul mar'i ta'atu rabbih wala khairu liman kana lillahi asiya mafi alkhairin tufafin mutum shine ta'atu rabbih mutum ya yana da'a ga ubangiji mafi alkhairin tufafin mutum ya zan mai da'a ga ubangiji sun ce wala khairu liman kana lillahi asiya babu alkhairi da mai sabon ubangiji jinda mutai sako tufafi inda yana sabon ubangiji tufafin banza ne to kuma nan har yau ma'ana ta biyu wa libasu taqwa zalika khair tufafin jin tsoron Allah sune sun kai alkhairi suna bada misali iri yanda musulmi zai fita fita ta kamala ba dai bane da fitar da ba ta kamala ba yanzu mutum zai shawo shiri ya sako zaleka ba maki da garan gugu da madubai da hulla irin malam muhammad da wanda zai tankewa da wanda zai tankewa dan dan dan to tankewo da Allah in sallah za a yi wa kusa gaba me libasu takawa ko ba haka ba eh gaga khairun sun yi alkhairi to duka malama suna buga misali da wannan ashe azan dan kiyayewa musamman da almajirai misali da muka gode yaushe in mutum ya taho musamman irin mayar ranaku haka kuma irin taro haka to ana so mutum ya dan shirya ya dan abin nan hita ta kamala dan tana iya kama a sa mutum jagoranci kaga da in mutum yana da tufafi kammalalu wanda kaga libasu taqwa kenan mm to shine Allah ya ce wa libasu taqwa zalika khairun zalika min ayati la duka wannan yana daga cikin ayoyin Allah la'allahum yadhakkarun domin su tuntuni su gano abin nan girman ubangijinsu na'am
ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannah أنزع عنهما لباسهما لنريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
to tunda kun gane an bi mu bashi sai gobe insha Allah dan lokaci yayi saboda duka wannan ayoyi sai yaki guda ne sun zo magana guda ce to babu lokacin wasara sauran minti biyu a kar ku manta abinda muke tunatar da junan mu ko da yaushe wannan gidauniya ta marayu a taimaka fi sabilillah a taimaka fi sabilillah Allah ya sa mu hikarin shedan ya Allah bayan ka muke Allah ka san bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi don musulmi da a cikin halaka kanika Allah ka mana doki Allah ka mana doki Allah ka mana doki ya Allah bayanka masu bara addu'o'i tabakunan mu Allah ka san su ka san bukatocin su mu da su Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayen mu ka gafarta mu iyayen iyayen mu duk musulmi da sun karga mu Allah ka sa su huta mu da mun kai saro Allah kyauta mu koman mu Allah karbi ayyukan mu Allah karbi ayyukan mu Allah ka sa muna cikin wanda za su rabauta cikin wannan wata mai albarka. Allah ka sa muna cikin wanda za su rabauta cikin wannan wata mai albarka. Allah ka yarda da mu, Allah ka yarda da mu, Allah ka yarda da mu, Allah ka yarda da mu. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربنا رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين